بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وصل والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقضائه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله muna gode ma Allah ta'ala bisa ni'iman da ya yi mana da kaddara mana wannan haduwa a wannan rana ashirin da takwas ga watan Ramadana domin hatma na tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muka fara a farkon Ramadana shi kuma Allah cikin kaddara da ya kaddara mana a yau ne za mu kulla karatun in Allah ya yarda wanda alhamdulillahi wajen ya haskaka da masu daraja masu karanci masu girma wanda su ne jagororinmu su ne magabatanmu wasu sun iso wasu kuma suna kan hanya musamman wanda ya iso a ashir muhammadu kabir bunu yaqub al'arabi wanda alhamdulillahi muna tare da shi a wannan waje sannan da akwai limamin masallacin juma'a wanda mu nake tafsiri a gurin wanda yau shi ma muka rufe da yamma malam liman wanda alhamdulillah shi ma gashi nan muna tare da shi sannan da akwai dan uwa sayyidi amalin mutum dan uwa sayyidi Muhammad Abdulrahim alhamdulillah shi ma mun harkata da zuwan sa wannan wajen sa da kuma uwa uba shehi na jagora na murabbi na cikin halalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yanzu ya ito الشيخ أحمد التجاني بن مولانا الشيخ طاهر بوشي الحمد لله يرجع سنه alhamdulillahi za mu fassara aya ɗaya idan mu fassara za mu gabatar da godiya a gurin wato magabatanmu da kuma addu'o'i sannan sai ke wannan namu da suka ru su cika mana da albarkacin bakinsu kuma mu albarkatu da ganinsu da muka yi a wannan dare da kuma wannan lokaci kamar yadda Allah ma karanta a bayan mun karanta yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa dangane da yadda banu Isra'ila da Yahudawa ba su kaunar su ga wani alheri ya samu manzon ba su kaunar su ga wani alheri ya samu sabon manzon Allah ma ya wasu gari na faɗa wani na da kitabi ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء ba su kaunar su ga wani alkhairi ya samu sahabban manzon Allah a kashe dai Allah ya rarraki manzon Allah ya ce ba ku wasu ya rarraki manzon Allah ya rarraki sahabbai ya ce su yi haƙuri su yi rangwari hatta ya fi Allah ya amri har sai Allah ya kawo al'amarinsa shi ne ayan gaba Allah kuma ya sake faɗa ma mu'minai yana tunatar da su وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تسيد سلة قبال الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إلا الله abin da kuka gabatar ma kawo kanku na daga alkhairai to za ku samu wannan alkhairan a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ya tauye ma kowa abin da ya aikata ba inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai da komai cikin da kafafafin bayansa to alhamdulillah ana faɗi wa mu'minai da kuma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda a baya aka ce mana Allah yana musu yana ladabtar da su dangane da yadda za su na magana da wasan Allah ya ayi wa dabina amadu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wa su to shine yanzu ake faɗa musu da me za su yi kafara na wannan kiran manzon Allah da suka yi da kalman da yahudu suka kira shi da shi sun kira shi da shi cikin rashin ilimi da sun kai ba tare da sun san me kalman take nufi ba to shine ake ce to ta hanyar da za su bi a musu kafara wannan kiran manzon Allah da suka yi da ra'ina Allah zai ce su ci gaba da tsaye da sallah kuma su ci gaba da bayar da zakka na farilla amma su kaddimu ya anfusikum abinda kuka gabatar ma kanku na alkhairi za ku same shi sanamme ajiyayye tanadadde a gurin Allah ba tare da ya rage ma kowa ba Allah kuma ba mai zalunta bayi bane cikin abubuwan da bayi suka gabatar na alkhairi Allah ba zai kawai yi kowa ba sai dai ma Allah cikin rahamarsa ya ƙara masa mazida na fadama da kuma mazida ta yarda idan dai har ka yi kamar yadda yake masa kai alhamdulillah a cikin alkur'ani Allah ya ambaci sallah a wajaje da yawa waje sama da sittin Allah ya ambaci sallah cikin alkur'ani kuma wannan sallah da Allah ke faɗanta ke lalata ta a baya ma kun karanta ألا يتواقين والكبير من كبير الصلاة وإنها لكبيرة إلا عن قليل كل مسلمكو da haƙuri da sallah a gaba kuma Allah ya sake maimaitawa wa aqimu salata wa atu zaka wa taqu ma abwasiin to wannan shine na uku yadda Allah ya sake maimaita maganar sallah to kamar yadda muka faɗa a baya sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace mutum abubuwa guda uku ba a karban kwaya sai dole sai mutum ya haka da ɗan uwan ɗaya na farko wa adibu Allah wa adibu Rasulullah abi Allah abi manzon Allah raba Allah da annabi da zai yi ba raba Allah da annabi da zai yi ba na biyu kuma wa aqimu salata wa atu zakat sai da sallah a bada zakat a raba sallah da zakka ba zai yi sai za sai na Abubakar da wasu bayan wafatin manzon Allah suka bar bada zakka sidna abubakar yake wallahi ba zai mutu ba zai ci gaba da yakan wanda ya raba tsakanin sallah da zakka na uku abdullahi ibn abbas yake anishku li wal walidai wanda Allah ya ce ka gode mu ka gode mu iyaye idan ka gode ma Allah ka gajarta wajen gode ma iyayenka da biyayya ma iyayenka to nan ma kuma wato Allah ba zai karbi godiyar naka ba kuma Allah ba zai karbi ibadar naka ba sannan dangane da sallah annabi Muhammad ya faɗa mana al'amarin da bi bainana wa bainahum tahtawa alƙawarin da ke tsakanin mu da kafirai sallah ce wa man taraka ha faqad kafara wanda ya barta ya kafirta a wani hadisi manzo Allah ke a salatu imadu din sallah ita ce mai cikin addini to a ce alamun musulmi farkon abin da za a fara duba dangane da musulmi kularsa da ibada ibadan kuma shine as-salawatul khams al-mahbuba wato salloli guda biyar din da wanda aka fara su wanda alhamdulillah dangane da waɗannan dokoki ne Allah ke cewa cikin hadisul qudsi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in tahabba ilayya mimma taraktu alayhi ba wa na bi kusancin da wani abu wanda na fi san wannan abu kamar abin da ni na fara sa wannan bawa ba shi yasa duk aikin da zaka aikata kowane iri ne in dai zaka bar abin da Allah ya farzanta maka to ƙarya ne Allah ba ya san wannan abin da gare maka da shi sai ka bi farilla ne ka tsaya a kan farilla sa'an nan sai a juya a kalli nafila idan ka yi nafila sai a kalli nafila ka shi yasa wanda suke intilali da wala na shi ruwan biya radiyallahu anhu suke sake dokoki wai sun sun fahimci cewa sun samu gata wai da yaƙinin da ba za su yi sallah ba za su tsaka abin da Allah ya ya yi umarni da shi za su yi abin da Allah ya haramta waɗannan ba ma musulmi ne ba Maulana Shehu Fahim Bauchi ya faɗa mana ba so ne ba ba so biyu ba Maulana ya faɗa mana kuma kafin wani ya yi da'awa ya yaƙi hakika ya yaƙi waɗannan fasikai maulana ce usman rubuci shi ne yake yakan su a koda yaushe a cikin majalisi a cikin tafsiri a ko cikin muhadarat maulana ce ya kai yaki waɗannan mutane to saboda baƙin ciki wani abun baƙin ciki wai sai ka ga saboda rashin adalci waɗannan mutane zindiƙai wanda fasikai ne ba ma musulmi ne ba wai su ne kuma za a ɗauke su a jingina su da Maulana Shehu Ibrahim Iyas sai a ɗauki Shehu Ibrahim a cewa Shehu Ibrahim shi ya koyar da su wannan abu wanda wannan abu ba za mu yarda da shi ba idan magabatan mu wanda suke wato sun yi shiru mu ba za mu zauna mu shiru ba idan su ba su fito sun yi magana ba dama bai cancanta su su yi magana ba mu ne ya kamata mu yi magana akan irin waɗannan badakala da waɗannan turbuci da ake so a shigo da shi cikin makarantar sufanci wai kuma a hakan tasawufu ake wai hakan ana son a koya wa mutane sanin Allah ne kuma ake sukan mutanen Allah to dan haka jama'a na ɗan hakika waɗannan kafirai ne ma gaba ɗaya Maulana Shehu ya faɗa mana sun gaba daga ran da ta ji cewa ka bar sallah kai kafiri ne ba ma musulmi ne daga ran da kaji cewa akwai wani dokan da manzon Allah ya zo maka da shi za ka bar wannan dokan ta fita cikin ijiyar addini musulunci sai dai idan ka yi tajjidi ka sake karɓar la ilaha illallah ballantana a dangana a ce maka ba tijjani ai tijjaniya tana cikin makamun islami sallah kuma tana cikin makamun islami to tsakanin makamun islami da makamun islami zango nawa ne akwai zango ɗaya a tsakanin to ita abin da ta shafi ɗarika ɗarikun sufaye gaba ɗaya suna cikin makami sai ta al'ubudiyya shi kuma abin da ya shafi sallah a sallah zakka azumi aikin haji wannan suna cikin makami ne na ibada tun da dama bautan Allah ya kashi kashi uku akwai al'ibada akwai al'ubuda akwai al'ubudiyya al'ibada hiya al-qiyam bi awamirillah fi maqamil islam al'ubuda hiya al-qiyam bi awamirillah fi maqamil iman al'ubudiyya ne ke yanzu a wani lafi makamin islam ibada shi ne ta tsaya da umarnin allah cikin makamul islam menene makamul islam shi ne wanda annabi muhammad lokacin da jibril ya tambaye shi wato annabi muhammad ya ba shi amsa an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya faɗa masa har zuwa guda biyar din zuwa azumin wata ramadan shi tijani ce wa sahibu alayka lahu huduru ma allah wanda ke wannan matakin bai da huduri yana neman ya samu shehin da zai rike igiyar sa domin ya samu istiqama ya samu sabari daga nan sai kuma makamul ubuda makamul ubuda shine makamin istiyab bi awamil Allah fi makamin iman amma to ki gane ce wasahibuha laysa lahu lahu huduru ma Allah yace amma min wara'i hijab yace wanda ke mutan Allah cikin makamul imani yana da huduri tsakaninsa da Allah amma a bayan hijabi akwai hijabi ya kamata ya matsa da kokari har ya shiga cikin makamul iman da ya zo kan makamin shan kuma yace wa sahibu halahu wujudu ma Allah wa huwa yara bi ainil haqq yana gani ne kowane abu ya kan ganshi ne a cikin yanda hakikanin abun yake sannan sai yayi hukunci ma abun a shari'a da zahirin al'amari sai yasa masu musan daukari kuma ne kuma suka wato suka zama suna cikin tsemuwa da cikin bala'i wanda ba a san ba su san ranar da cikin wannan bala'i din ba wai suna son ta haɗa makamun islam da makamun isan wa'innan maratibu jini guda uku suna son ta haɗa ce dawo kwaya ɗaya maratibu jini kuma ba zai dawo ɗaya ba tunda Allah shi ya rabe manzon Allah ya rabe wannan al-islam malaman da suka shafi bangaren al-islam malaman da suka shafi bangaren al-ibada kenan su ne suke kula da ayyuka na gaɓoɓi wanda Allah ya shar'anta da ayyuka na hukunce-hukunce da ayyuka na shari'a da ayyukan da ya shafi cututtuka da sauransu da makamantan abin da ya shafi kuma makamun imani shine abin da ya shafi wanda malaman tauhidi suke dubawa kamar a ce abul hasan al-ash'ari abul mansur al-maturidi da makamantan shine wanda malaman makamun imani amma malaman makamun insan su ne shehu abdulkadir jilani din su wala na shehu ahmad tijani din su wala na shehu ali hasan ashazali da makamantan su ne malaman makamun makamun insan dan haka ba za a rabe ba to dan haka duk wani wanda yake intisabi zuwa ga maulana shehu ibrahim kamar yadda shehu ibrahim ya rubuta cikin risalatul muntaqim wanda kowa idan dai ba tijjani ne na gaske ya kamata ya nemi in dai dan faida ne na gaske ya kamata ya nemi wannan risalan ya karanta to shi Ibrahim ya bayyana bara'ansa dangane da waɗannan zanadika ya bayyana bara'ansa dangane da waɗannan mulkida wanda suke cewa suna tare da shi amma ƙarya ne aikin ya saba da aikin kuma duk wanda ya sauke cewa wai faida ita ce wannan hakika din ya ɗauko rubutun shehu Ibrahim kwaya ɗaya da shehu Ibrahim yake makamantan wannan tantsere waɗanda waɗannan waisu yan hakika su ce ba shi Ibrahim duk maganar sa ma mafi yawa cikin sahau yake yi wani yayi suna da shatuhat maganganu manyan wanda hankali ba shi yake idrakin magana ba zuciya ce ke idrakin magana wanda idan ka ji maganar maganar ya girmu kwakwalwa wannan kuma yana nan cikin turasu sufiya an san da akwai shatuhatu to shehu ibrahim ya shi cikin karaman da Allah ya masa ma idan yayi magana maganar ta takan zamo cikin sahauci mafi yawan maganar sa sai za ka ji ya kance shi maganganun sa babu kamiyya a ciki ya kance lokacin da ke cewa musul da mijil ma kike ne da habliya ta hakaka mu man lam yusajjid bi rabbiya wa yawbika ya kun lil ma'arif lam turab wa kad kasala al aqfam allati sha'awiya بفضل إله الناس جل جلاله وقد رسول الله طه نبيا كتب وما قلت قولي سابقا مشبها وما مسني سكر يغيب عقلي إن أنا مكة وجنها بيانا تكين كمليات بني بيانا تكين ما هي بني yakan yi magana ne cikin sahau sannan kuma cikin suru a rufai su yi zirakin abin da za su rika ma hajjubai masu riske abin da za su rika to amma sai a ɗauko maganganun waɗannan ɗan kwaya a dangana wa to duk wanda zai taɓa shehu ibrahim mu san cewa yana kwande mu ɗin iyayen mu yana kwande mu ɗin shehu nan mu dan duk wanda zai tafi shehu ibrahim ya yi mana kwande mu ɗin maulan mu shehu salihu ya yi mana kwanjenin din shakkar Ibrahim Sali ya yi kwanjenin din manyan shehunan nan wanda wa'innan shehunan sun da ka kawo ta a mazan duniya duyan da kaje ka ajiye su zakaru ka je mai duburi ka zan ka zan su ka je Kano ka zan su ka je ka ko'ina Ilori Lagos Kwara idan ka zan su maza ne na ma'arifa maza ne na ilimi wanda babu kamar su kuma dukkan mashrabin bishan Ibrahim ya kai radiyallahu anhu sannan kuma an zo ana ce ana so da a rushe Shehu Ibrahim din da kalman wai dan hakika don me to Shehu Ibrahim ba zai mutu ba zai mutu ba ba dan ma kada yi shiru ya zama to mun yi shiru kawai mun bar su suna hayaniya ba da wallahi shiru za mu mutu shiru ma an sa shi wannan barahatan da ake yi da wannan tantilin da ake da surutun da ake yi ya hana an batan Shehu Ibrahim a zukata ai Shehu Ibrahim kullun sabo ne a cikin zuciya kuma idan dai mutum yana tunanin zai iya goge shehu ibrahim a zuciyar mutane to ya shi ya goge san manzan allah a zuciyar mutane in dai da san manzan allah a zuciya to san manzan allah da ake shi ne ke gwamma da soyayya shehu ibrahim ta haka muna isarwa zagin wani wali cikin ɗarikun kufaye gaba ɗaya wannan ba aikin wani ba sufi ba ne sufi ba ma ɗan tijjaniya ba ba ma ɗan wata ɗarika ba idan dai sai sufi ne na gaske musulmi ma kai kafiri ma ba za ka soke shi ba za ka dan shi ne ka bar shi akan abin da ke yi ka mutunta shi ka karrama shi ka yi ta masa mujamala ta hanyar da ta iya yiwa ya zai karba addinin naka har kafi da haka sukan wani ba aikin tijjanawa ba ne sukan wani ba aikin yan faila ba ne aikin yan faila shine zikiri da salatin annabi su kuma yan hakika dama hakika ba faru bane a cikin gidan tasawuf sama da shekara ɗari takwas ana yin wannan ilhadi ɗin akwai su suna nan da sunansu daban-daban wanda shehu abdulkadir ya ambaci sunansu a wazaje daban-daban da kuma tashin a nan ne dai ake kiran su ma ɗayan hakika amma kuma sunan ne su a baya daban-daban daban-daban don haka ba ba ko ke a makarantar turanci ballantana a ɗauko wa'innan mutanen araba su zuwa gabari bayan Allah ce wala da zai ruwa da rasu wani wa to dan haka muna shirye da mu kara martaban waliyyi magabata maulan mu shehu tijani maulan mu shehu abdul kadir jilani maulan mu shehu usman ibn khudiyo maulan mu shehu shehu shehu rani ya dukkan yake maulan mu muna daidai da shehu na tijaniya da na kadiriya babu wanda in an taba zame shi duk wanda aka taba zamu yi tsayi wandaka mu kare shi sabila da mun tabbatar da cewa dukkan mashirin su zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba mu musa wani magabaci da haka idan an taba su dole a ji shawarar mu don haka su ɗan hakika muna faɗa musu muna nanata mu muna faɗa musu muna nan aka musu suna jan bala'i ba kala ce ba bala'i kala kala ma kansu zagin wani yadda ake yi laifin idan yana kan wanda ya zaga su ne ummul abadi muridin shehu tijjani yana da tsada cikin al'umma kana muridin shehu ibrahim yana da tsada shehu tijjani ne yace idan mutum muridina ne idan aka nuna maka wani aka ce wannan muridina ne a rana ba zai iya yi ma annabi salati dubu ishirin ba shehu tijjani ya ce wato da akwai rabanta cikin al'amuran sa shehu ya ce amma duk lalacewar muridina a rana dai annabi muhammadu salati dubu in ji shehu tijjani kana shehu tijjani ya ce muridina duk rana zai karanta qur'ani dubu ishirin idan ya zama rabo sosai ya zama rabo sosai to alal akalli a rana zai karanta dubu so to ya ce muridi na idan ya tsaya yana sallah sai ka tuna da manzon Allah ka ga yace idan yana karatun sallah ba zai na karatun da gaggawa da sauri yana cin hatsi ma karatun ba yace zai na kar in yana karatun sallah da ka ji aya tana fita bayan aya sannan zai cika ruku zai cika tsayuwa kana ta so Ibrahim yakan zo iyafar jirgi za ta tashi lokacin sallah ya shehu Ibrahim jirgi sai ne ta tashi ta bar shehu Ibrahim ko ta jira shehu Ibrahim sai ya gabatar da sallan wannan lokacin har a ranar da shehu Ibrahim zai yi wafati ya yi isara dangane da kula da sallah amma saboda zalunci da adawa wai sai wani ya zo ya ce wai shi yana yana kare wani matafiya ne sannan ya zo ya zo ya zama kanin ba yadda ba kuma ya kamata mu tijjanawa yan faila yan zawiyar cikin gidan Maulana Shehu Ibrahim da sauran zawiyoyi mu haɗa kai duk yadda muka san waɗannan mutane yan hakika da suke irin wannan jawo bala'i ya kamata a wani duk abin da za a yi idan aka gasa a kore su daga wajen a yaki fahimtar su kada munafiki suna shigowa cikin samari har su tusa musu wannan munanan fitar fa aqimu salata wa atu zakat وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله abin da kuka gabatar makawukan ku za ku samu wannan abu a gurin Allah yana tanare kuma Allah zai saka mu kowa da aikin da yake alhamdulillah da mu tsaya a nan daga karshe kafin mu mai da abun magana zuwa ga magabatan mu su mana addu'a su roka mana Allah dama su ne magabatan mu su ne a wajen su muke sha su kuma su shawo a wajen na gaba to alhamdulillah za mu gabatar da godiya bil akhadti bil akhadti mazawiyatul uzma zawiyatul maulana kaffar wanda alhamdulillah mu baushi mu ne Allah ya mana sa'ada da wannan zawiya ya zabe mu da wannan jauhari wato mutum wanda a duniya abun nunawa ne muna gode ma Allah kuma Allah ya kara wa maulan mu shehu lafiya ya kara wa maulan mu shehu nisan kwana ya albarkaci zuriyar maulana shek ya albarkaci yayayen maulana shek ya kara musu albarka a kan wanda suke da shi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran zawiyoyin mu na cikin gari na shehu nan zawiyar shehu Aminu da zawiyar gidan bare bare da zawiyar shek Aliyu Sabe da zawiyar الشيخ يعقوب العربي لزاوية الشيخ محمد بجوغا لزاوية مالم جوجي لزاوية جيل مالم نتعالى لزاوية جيل الشيخ أبو موسى تبا وفلي وقوة زاوية الله يتكى تدى مدني لفيدا نعم بركة بركة ثم زم الله نحن بوديا نمسمى زواغا لكم روح الرحمة لجافرة زواغا سيدي مالك إبراهيم غازي da shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa muna da roƙa musu gafara Allah ya musu rahama wanda duka wannan tafarki da muke ciki da akwai inshanin su a ciki da akwai kulawar su su ne ma uwa uba Allah ya saka musu da alkhairi sannan da kalifofi wanda suke cikin gari wanda su ne dai iyakan wato gurin da muke hanga cikin tafiya musamman shi maulana khalifa ahmadu tijari wanda da ya muna tare da shi da kuma nan balarabe isa da shek muhammadu kabiru al'arabi ga shi kuma muna tare da shi da shek kabiru ali sadi doktor kenan da shek musa wasai da shek musa na gidan shek khalifa musa na gidan bari bai da gidan shek hasan dajin malam raju da kuma can gidan ashir malam barau bakin kuma duk zawiyoyin tijjaniya Allah ya saka mu da alheri duk magabatan mu Allah ya musu rahama Allah ya saka mu da manzon Allah a karshe kafin na mai da abun magana zuwa ga magabatan mu akwai sako na ƴan uwan mu almahajirai zuwa ga wannan gwamnati ta Bauchi wanda ƴan uwan mu almahajirai sun nemi a isar ma wannan gwamnati da wannan sako sakon shi ne almajirai sun ce ba su fahimci wannan makauniyar tafiya da ake yi cikin wannan gari aka mai da su wararru aka mai da su ba komai ba saɓanin yadda gwamnatin da ta gabata ta kula da almajirai ta yi gata ma almajirai a wasu wazaje daban-daban a lara'ati wanda uh, gwamnati ta ta- ta saka su jagorori cikin almajiran sayyadi ali na dan maulan mushin fadil usman bauchi wanda kowa ya san yadda almajiri dai wanda ya yi shekara da yake dubu biyar ba to duk wata ya kan samu to amma wannan gwamnati ta yi burin da almajiri to sakon shi ne kada wannan tafiya ya kai inda ikai ta zo gurin almajirai tana tsammanin almajirai za su ba ta kuri'a wallahi sun ce ba za su ba ta ba sun ce ba za su ba ku ƙuri'a ba idan dai har ba ku yi tafiya da su kun kawo musu ci gaba cikin al'amuransu kamar yadda gwamnatin gaba ta kawo ci gaba cikin al'amuran kuma mun ji mun gani mun shaida karkashin jagorancin sai biya mu a wannan gwamnati ba mu shaida da komai ba almajirai kuma wannan magana da nake da harshen almajirai nake sama da dubu wanda su suka nemi a da wannan sako kuma muna daɗa faɗa ma gwamnati idan za ta nemi wakili ta nemi wakilin kirki wanda in ta ba da saƙo saƙon zai isa gurin almajiran wanda ba kansa zai raya ya raya iyalansa ba kamar yadda muka gani a wancan da ta gabata almajirai sama da dubu goma sama da dubu goma suna cikin farziki da walwala da nishadi amma ga wannan gwamnati tun daga sama a sama al'amarin a tabarbare duk da muna neman sauki a gurin Allah kuma muna roƙa ma shugaban Allah ya taimake shi da kyakkyawan manufarsa amma abin yayi sauri yayi sauri a sama da sauri duka kayan sa yayi tsada sannan kuma a kasa babu walwala gaba ɗaya to yan gwamma almajirai sun ce mu faɗa mu in ba ku yi da su ba dama gwamnati a can baya an ce mana tana da adawa tsakaninta da almajirai to almajiran nan su ne adadi mafi yawa su ne population mafi yawa kuma su ne Allah ke jin addu'an sabila da kusan su da Allah da haka muna faɗa muku muna nanatawa in kuna son almajirai ki in kuna son ɗan maulidi ki ku wallahi ku yi da su in kuma ba ku yi da su ba za ku zaɓi wasu ne a cikin jama'an mu wanda wa'innan mutanen za su raya kansu ne da su da iyalansu da sunan almajirai ba za mu yarda ba ba za mu jubanta ba idan magabatan sun yi shiru ba za mu yi shiru ba muna da harshen da za mu fito mu faɗa ba kuma kwadayin ke yi ba sannan muna da kira gwamnatin da ka ga idan sauran masallatai ta wahajiyawa da su yi tafsiri ko da su rufe tafsiri ko da su bude tafsiri da ka ga da su ake rikewa kuma da su ake rikewa ba laifi ba ne amma mu ma muna da magabata kuma ana ta yin bukatan gayyan ba ku zuwa da haka muna faɗa muku muna na kan tun kafin lokaci ya kure tun kafin lokaci ya kure ku jibanci mutanen ku. wallahi in ba ku jibance su ba wallahi tafiya da ku ba zai yiwu ba Allah zai kawo wanda zai daba ma almajirai ya ji kan almajirai duk wanda zai taimaki almajirai Allah ya taimake shi duk wanda zai tace kan almajirai Allah ya tace shi albarkan manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah da akwai masu wato kokari wanda tun farkon karatun mu suke kai komo ke zuwa musamman akwai Mustapha Alhaji Mustapha wanda yake a sanar ma yan uwa a taya shi da addu'a akwai abin da ke nema to muna roƙon Allah ya taimake shi akan wannan abin da ke nema akwai dan uwa shi ma almajiri cikin mu malam Bahar Makka wanda shi ma yana neman wani matsayi a cikin garin Bauchi to muna roƙon Allah Allah ya bashi Amin.
kuma duk masoyin annabi da mu kada kuri'un mu da kuri'un kannan mu da kuri'un iyayen mu za mu bashi duk mai girmama shehunan mu za mu bashi wallahi duk wanda ba ya girmama shehunan mu babu mu babu shi babu kuma duk wanda muka kafa masa kafan duka babu wanda bai san jama'an maulidi ba to jama'an maulidin na muhammadawa ne muhammadawan kuma almajirai ne a yi da su su yi da mu sannan a cikin kwamitin mu na tafsiri da akwai wanda suka dafa mana cikin al'amarin sosai musamman musamman ala ra'atihim malam buhari lafiya Allah ya saka masa da alheri Allah ya gafarta wa magabatansa Allah ya ba shi duk abin da ke nema sannan da akwai wani mai kokari wanda daga garin da ya ba mu gudumawa ne yawa wajen gudanar da wannan tafsiri alhaji salisu mai kewu Allah ya saka masa da alheri Allah ya buɗe arzikinsa Allah ya yalwata masa sannan a anguwar shekar da akwai alhaji yusuf mai fulawa shi ma ya taimaka mana da gudumawa cikin gudanar da wannan tafsiri Allah ya saka masa Allah ya biya masa bukatunsa sannan zawiyan gidan bare bari su ma sun dafa sun yi haɗe-haɗe da kare-kare da sauransu sun kawo domin gudanar da wannan tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai yariman masoya shi ma da akwai kokarin da yayi da kuma guduma wanda ya bayar cikin wannan karatu Allah ya saka masa da alheri duk wanda ya taimaka da ko karfan fara ne Allah ya yi masa bukatun kuma zuwa wata shekara samari almajirai mu haɗa kanmu ba zuwa da ai a taimake mu ba mu da mu taimake kanmu mu da mu- muna da yawa fa yanzu sai a bari shehunanmu da magabatanmu da wanda ya kamata su ne da a saka su a midiya muna ji muna gani a fito a mudan ta manzon Allah wai a rasa wanda zai mai da martani akan wannan magana wannan abun ya kamata kamata yayi zawiyoyi a hada kai sauran almajirai a hada kai in an hada kai wannan shekarar a ce an ɗauki nauyin tafsirin wani wannan shekarar a ce an ɗauki nauyin tafsirin wani wannan shekarar ba sai mun jira wai gwamnati ta mana ba in dai sai mun jira gwamnati ta mana ne za mu daɗe muna zaune muna dunkushe muna da yawa ko naira goma goma ake tarawa wallahi zai fitar da tafsirin malaman mu gaba daya kar ku tona ku ji yanda ake dungure ake shan wahala wajen gabatar da tafsirin wasu malaman wallahi kar ku tona ku ji ana shan wahala kwarai da gaske sai da haka ina kiran yan uwa mu ma mu da samun haɗin kai domin gudanar da abubuwan da ya shafi tafsirin malaman mu a gidan TV ko a gidan rediyo komai da komai dama mu ne ya kamata a samu akan gaba domin wallahi mun fi su yawa wallahi mun fi su yawa yanzu a babban abin takeici babban abin takeici akwai sunan wasu daga cikin mu da aka gabatar a ofishin religion affairs domin a tantance mu. wallahi wasu daga cikin jama'a mutum suka je suka ga sunan wani ne wanda ke da kusanci da ofishin ya ga sunan amma aka cire sunayen jama'a mu wahajiyawa kuma sun zama mu jama'a da suke rabawa wanda bai kai maka ya fito yana tafi shehunan yana tafi manzon Allah kamar yadda wani makare shi kwanan nan yace wai idan an gan shi wai kamar yadda yake haka manzon Allah yake to wannan sai mu jira sai shehunan mu sun zo sun kare wannan abu kenan ko kuma su maulana shek sun yi magana ko kuma shewa madu tijjani sun yi magana wannan mu ne ya kamata mu mai da wannan martanin kuma a nijiyar da suka yi a nan ya kamata mu je mu mai muna da abun faɗa ai dan haka muna da kira yan uwa mu haɗa kai tafsirai da zawiyoyi abi ana samun kyakkyawan haɗin kai da kwarin gwiwa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadarin manzon Allah ba zai fada kafa ba sama sama zai ci gaba da yi kamar yadda Allah yake eh, Allah Allah subhanahu wataala yake cewa hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya ballahu illa an yutimma nurahu walau kai alhamdulillah a nan zan dakata sabila da gabatin mu yanzu ma na ga riyala sun shigo to alhamdulillah za mu gabatar da manya-manyan bakin mu mana addu'o'i da sa mana albarka kuma Allah ya biya musu bukatu albarkacin manzon Allah ya Sallallahu alaihi wa sallam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka.
ko da akwai wani tambaya babu ba alhamdulillah
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، malam Allah ya saka da alheri Ah, malam na cikin karatu wasu daga cikin bakin mu Allah ya iso wansu bayan an yi maraba da wanda suka zo na fari daga cikin mutanen da suke nan zaune akwai ah, malam Suleiman ga can malamin nan yana zaune malami ne mai kokari ta wajen taimaka ma addini wanda na san mutane da yawa ba su sani ba sannan daga cikin mutane da suka iso akwai jami'ar riyala daga cikin su akwai chairman na maulid committee shi ne ga shi nan malami yana zaune akwai kuma darakta na agaji sannan kuma akwai darakta mai lura da abin da ya shafi kuɗi daga yara mutum ne wanda na san shi mai kokari don alif dari da 1993 yana sakatare na riyada na al'amar ji ni kuma ina mace da kinsa a wancan lokaci to ni na gudu na tsaye ne amma shi har yanzu ga shi na Allah ya saka da shi Allah ya saka.
daga cikin mutane da za mu gabatar kamar yadda ajanda ya nuna akwai shi malam Suleiman an ce zai faɗi wasu ɗan kalmomi guda biyu wanda suke kafin malam Suleiman amma ya kawo za mu kira maulanmu wato duk inda mu muke tare a karamar lawo a karamar lawo wato duk yadda mu muke tare idan wani abu na shehi yana nan muna jin dankar shehi ne kenan saboda haka komai kafin ya gabata sai shehi shehi ya gabata ya gabatar mana da abin da yake tattare da shi sannan kuma mu ci gaba da ajandu mu insha Allah da ma ajandar ma haka take shi shi malam Suleiman abin da muka faɗa mun masa sanan sanarwa ne akar mutallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والفاتح لما سوكنا في ذاك الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه المجاهد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله mun gode wa Allah da irin wannan mazani da ake samu na tafsirin Qur'ani wanda yake tun farkon watan Maulid wannan azumi ya ka fara shi gashi yanzu an zo addu'an katma na rufewa a shi mai karatu ma nan jin Allah ta ga da alheri sai wannan tsayawa da shi ma Allah ya tsaya masa a rubu da sunna Allah ya kara masa basira Allah ya kara buɗe da masa kokokin karatu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kalubale wa matasa kun gani ba irin matasan mu kenan saboda kowa kenan ya ya yi kowa allura kenan cewa kowa fa ya zabura ga fa yanda mu yanda ake zabura kowa yana haka ake so kowa ya Allah ya saka manzo alheri a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abubuwa da duk wanda ake ji an ji abubuwan da ya faɗa wanda yake ba ma ta yi tariki a kansu ba alhamdulillah mu tafiyar mu ta shaiba radiyallahu anhu wato ta na bayyana ya haɗi kama haka an bayyanatin waya mana an bayyana daga an kira shi wajen kowa sama shaiba radiyallahu anhu duk inda ka je duniya shehu mu yake cewa idan baka sallama wa shehu ba wani wanda ka sallama wa shehu ya sallama wa shehu in kai baka sallama wa shehu radiyallahu anhu to wani wanda ka sallama masa shi ya sallama wa shehu radiyallahu anhu ai da gana kare memoyin su wai a zaba wa shehu wato an rasa yadda za a yi ne an rasa yadda za a rasa akwai wanda malamin jami'a ne ya ɗauki littafi akan zai a ya ɗauki research akan wai zai ba ta shi Ibrahim malamin malamin jami'a ne ya yi research akan shi da ne wai ma da dan dariƙan ne ya zuba dariƙan wai don kai sai samu malumat wanda ya samu kamar ya ɓata shi wanda shi sai da ya gama littafin gaba ɗaya wanda suka ɗauke shi nauyin ya yi littafin a kan za su buga sai ya kawo littafin suka rubuta suka ce wannan kan yabon sa ko zaki sakai suka ce wannan kai in sai mun buga aka yada duniya ka ya zai shi ko ka zage shi shau kenan sai yasa kullun da shi yake fara cewa famar ramu durri karsa shi masalihi duk wanda ne bata shi kan yana gare shi wannan radiyallahu anhu wato jairu mai gari yayi tafi a Sheikh Ibrahim Inyas alkaulaki to wannan littafin da yayin wayan su da suka rike cewa goyi littafin ne ba da zuwa duniya da ya gama ya kai musu sai da zai mu buga a duniya ka ya je shi ne kuma zage shi yanzu maganar da ake in ka ya sai akan shi wajen lawan sai ka ya reference da littafin saboda abun da da ba a faɗa ma shi ya faɗa da ni zai fata ne da san gyara ba yake yi ba a cikin da yake faɗan irin ayyukan shehu da yi ka san mu akwai tawazu ba za ka ta jo yayi kaza yayi kaza ba amma shi yake kamar yanzu fata ne yake jo ya ya mutuntar da mutane miliyoyi shoziyar la'am ya ya ya ya ya gyara mutane miliyoyi sai ƙarshe yake da a duniya ba wanda yake da almajirai da yawa kamar shi rajin lawan Allah wannan zagi ne ko ko yabo yabo ne shehun kenan ai in ka nan ka zaki ba wajen zaki don yana jin hanyar manzo sau da kafa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wajen zaki tare da wajen lawanu duk ana wannan karime karime karime ana karime karime da asamu ne ba zai yi kuma kullum kuma ana ƙara wa shi wani tarki ne kullum haka shi gaba gaba take da wajen lawanu kamar da jama'ar marabi shi kalma ya tsara zalihi wata kissa da shi na halarci shi Ibrahim Yau Hassan Sise yana ba shi labari a makana ga shi aikin haji ya je ya ga masa yace wata ran ya zo ya zo ya zo can Hijaz ya je Madina ya shiga motan kasuwa da tafi Makka ya ka dace wani irin malaman su na can makiya sufawa shi ma sai shugaban motan sai da bai wasa ki ta akmin wen dan wa daga ina yace daga Senegal sai daga Senegal eh ka san malamin nan ko Sheikh Ibrahim Kaula yace ai shehu na kenan malami na kenan yace kai malamin kan ne ya ya je mutunci a duniya malamin kan nan ya isa malami a duniya malamin kan nan ya mutu da miliyoyi ya gyara miliyoyi musulmai ya samu duniya sai dai kash ya zurfa majalisar manzon Allah wai suna da laifi ya zuba kashi a wajen son manzon Allah ne zurfa ba mai ba da labari yawa labari yace ran da aka yi shehu labarin cewa wannan ya fada kakansa dan ranar idi ne wajen shehu sai ya je shehu a kan kusa da shi in ba su kai shehu sai ce mutumin nama me yake sai ya faɗa sai ya ce to hajji zo kawo goron ka ba shi ka ba Imam Hassan ya sai in wanda ga zuwa suka zo suka yi da shehu sai Hassan mutumin na ko me yake maka ba sai sai ga da kun ji abin da aka ce wai shi dadi yake ji ana masa sai da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yake cewa da Allah ya ka mun gode wa Allah wallahi mu sa hakuri mu ciza abin da zama mai tsada ne sai ka shi ne ki ko ta ina wajen dai ya samu da yawa abin da ka samu duk wannan abubuwan aiki ne ne amma shi ɗan ne kawai yake nema abin da ka samu ne yake so ya maka bayi ana ba da kissa cewa wani bala wani bai hude ya za samu za sai tambayi ina ga masa Allah magana yace ya rasulullahi da yake kore shi mutum shi yanzu da yake ayin nasu yace kuna cewa wai kun kuna bautan Allah shi yana damu yace mu kai muna bauta ba ma jin muna bushe dan aiki sai annabi yace Abubakar ba shi amsa sai yace da Allah gidaje ne guda biyu wannan gida akwai duk abin da rai yake so na arziki wannan gidan kufayi ne ina barawo ne bari mai mai ta gidaje ne guda biyu wannan gidan duk abin da yake son arziki akwai gidan wannan yau fayi na barawa zai ce gidan arziki ko sai ce ai ku zuciyar ku fayi ne ba imani ce mu masu imani mu da yake ne mai a yake nan kai dan uwa na musulmi dan dari ga dan faida to ka tara fa arzikin da ke ka sai bada da kai fi nema bai bai da bai zuwa lafiya wasan yan adamu ne sai ka bai sa ajiyar su ko wani yan mun yasa adamu ne wasu ka zuwa lafiya ba sannan balle musulmi a cikin su kenan ya fi jin haushin musulmi shi kenan ne balle ba su jani don shi ya kara bayan ya wuce musulmi ya kara ci gaba da wannan daga tijjani daga nan balle dan faiza ba ya kara arziki kenan to ashe kai da dai hidora kai zaka tayi tsaye kace abin da Allah ya baka wannan mutane duka a shirme suke yi yadda ka ji shi malam mai tafsiri ya gaya mana cewa in ka ji ana cewa wai dan hakika dan hakika dai ai hakika ma bai santa ba in dai zai bar ai kamata yayi wanda yayi tarbiyya yayi wutuli wallahi fi kowa tsoron Allah sai zai da ai alisa ake magana ko alisa mun Allah ya bai da isan kuma an ta abu dalla ka annaka tarawu bai lan da kun tarawu fa innahu yaraka makamul isan kenan to mu dauki na kasan garba na fa innahu yaraka da Allah shi wani yake buga misali sarkin makahin bauchi ya je ga sa fadan sarkin bauchi zai wargi sarkin maka ba a ganin sarki ba amma da yake ya tabbata sarki na ganin sa da da zai dole sa ba zai wasa ba zai wasa dan shi ba a ganin sarki to akai an ce Allah yana ganin ka sai kai wasa a gaban Allah subhanallah an koma ga Allah ba Allah yana ganin ka sai kana cewa zaba kenan saboda haka duk wayannan shi mun suke yi mu da alhamdulillah ta sai mu kullum tana nan kullum haka ce yake cewa wa ummatu kabibi mu ana so ila ilahadil barri rahim ilahila kullum da biya ake kuma ko da biya ake yi mai haushi ya ta haushi don haushi da Allah in ka ka ta tafiya ka ga ta kare na haushi na wani ta ta yi kenan abin ya da haushi muku mu tafiye mu mu sai mu ga mutai da muke yi mu sai kiran mu muka mu ga za ka mu sa ga mu kila wani mai tsada muka samu ha mu shi radiyallahu anhu mu san mu tsike sosai kuma irin wannan lokaci ana jan hankalin duk masu tafsiri masu wa'azi dan Allah su kai halin manzon Allah ka sani bayan kana zaune fa kana kan kujir annabi Muhammadu don shi ne Allah ya ɗora masa ya yi bayanin Ƙur'ani wa an zanna ilaika zika kuma yin nasi a je in gazo kana yin kasar ba kana aikin manzon Allah ne don Allah ya koyi halin manzon Allah Alƙur'ani ya hana a zagi dodo don zagin dodo zai kawo zagin Allah Allah yake ka zagi dodo wala tasubbu alladhina adam gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zagi Abu Jahal sai ga wanda zai musulunta ya ana dawowa za ta yi yayi hiba cikin sahabbansa yace ya ci ruwa na su ba bawo yau annabi ne yake yau ka ka da ga gudai don kasan jin zai kan da ga gudai to dan Allah ina aka samu kenan a ce wai zagin waliyai zagin manya shine karanta da Qur'ani ina ka samu wannan kafin kenan akwai halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wani wani bala'in kawai ya yi fitsari a masallaci yana fitsarin sabu suka yi can a kansa suka yi can a kansa suka yi can a kansa annabi ya ce ku bari shi ku bari shi ku bari shi kuma suka cutar da shi in ya yanke fitsarin nan ci ya yanke ciwo dai ciwo zai same shi kuma shi yau ku so ku zakar ciwo same shi abu mai sauki ku bari shi ya kai fitsarin sama ku ɗebi ruwa ku zuba kan hanjin mu ka taka da ne kawai bara.
sallallahu alaihi Shi kenan sai aka yaka da ya gama aka zo sallar la'asar a manzala sai kira shi sai ya ce wata bawan Allah irin wannan abu ba ya samu sallaci yace sai ya mamaki ya yi tsammanin manzo Allah zai zai masa wata tsawa ko wani ko a sa a doke shi ya yi da wasu sabon ka ta kasa balle manzo Allah da kansa amma sai ya san ban sani bane kawai sai dan bawon Allah irin wannan ba ya samu sallaci ban kike maza ta kare yace go kare a kan wannan da ya zo sallah shi wannan balazin azal asar da ya dago daga sallar asar sai ya ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarhamma ala ahad Allah yadda Allah ka ji kana ka ji gan Muhammad ka ji ko ta idan ko ya ga ai ta ka da an sai lafiya sai sa idan ga manzon Allah kenan haka ya kamata ne wa'azi ya zama ya rika jawo hankali da hanga har a gane me yake sai faɗa amma ai ta zage zage ai ta hana zage wani yayi a zagi manya ai bai kamata ba saboda haka a gane cewa irin wannan abin da suke yi abu ne wanda yake ba kayan taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ayi kokari a gyara mu alhamdulillah abin da muke ala basiratin annabi tabani ai ba wai wanda yake ya iya karanta Qur'ani zai har zai tafsirin sa ba ai ko ordinary musulmi aka masa bayanin dariƙa wallahi ta abati mai kyau ko ordinary musulmi tunda abinda Allah yake in ja'akum fasiqun bil fatabayyanu in wani ba da labari to wai kai labarin fati a ka ji ka tabbata haka abun yake sai wani ba ta tabbatu a wata a wata a wata riwaya kenan aje kenan ashe da aka ce maka dan dalika ko kafir ko mushriki ne kar ka karba sai ka tarar da dalikan nan ina fada a mushe ya tura mu karatu mitra amma muka ce shi ya tura mu mun dai karatu ne ba wai musamman ba karatu a gida kawai kawai zo ce ba kawai zo ce ba mu tsoro mu san cewa karatu bana gida irin tan dai karatu na zamani nizamiya ne mu je mu ga yadda ake yin sa kawai kawai wani zo ce ba mu tsoro musamman ba karatu a gida to a can din muna a mazaukin da muka sauka lokacin sama yan hija sukan zo hutu masar din mai haɗa su a masallaci ashe wani kuna ga ne sallan azar ina jin tarbi in ne sallan azar ina jin tarbi ashe shi abun ya dame shi wannan ne muka ga hanyar masallaci yake yawa madan wa daga yana daga Najeriya me ka zo yi anan nake na zo makaranta ne yace Allah sarki Allah sarki yace to ina ganin kana zama bayan sallan asuba kana jin tarbi Allah sa da kai ba sufi bane nace sufi ne kuwa suna na wati jani inda kake tijani yana na wati jani sai yace to ka bari ba kyau ne to yanzu ni ne zan gaya maka ba kyau ko kai da baka san ba kyau ai kamata ai ka tambaye ni me nake yi tukunna sannan in ka ji kai hukunci amma to kace ba ki ba haka zaka kada ne bai da maka bai abin da ke da in kaga na zo nan nan yace fa yi nake yi da sai da Allah wannan auka in yi ta sai da adadi ba ki da in wannan ne kai abun ka kaga an tuwa ke a ce ke abun da ya kada kowa yi kenan kan kai hukunci ka je ka tambaya menene dalilan ne kifin fari ba shi ke ba kyau Shiyon mai ga cewa ko ya ga zai kaje da wata ciwo annabi da kansa Allah ya yi ne gafara sadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa annabi shine farkon mu'minai mu'minai ba bai sadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafsila ya to ana wai mu'minina balle bala ila illa Allah kaje ga kaje ga ga mutum na suka kawai dai irin Abdullahi ga madan nan ne bai samu bane yake so kai bari ku zama daya da Allah misali abban na da lokaci da yawa yanzu misali a ce samari ku ya kun muni da yawa nan suna zo da kan kuje kan kan da kare ba su da aikin yi a kofar gida suna hira sai wani mai mota mai tsada ya wuce kai kaga matsayacin nan ba ka yi faruwa ba samari ta su gida ba su da ake suna hira tsakanin su kawai ba su da ake yi sai ne mota mai tsada wuce kai kaga matsayacin nan Allah waye matsayaci ku suko shi to shi ne da Allah kai an abinda manzon Allah ya ce masallaci an gina don a yi zikiri a yi sallah ne wannan abin da yake kenan inna buniyat bizikri was salat sai Allah ta aka zauna aka zo masallaci aka yi sallah gaba daya sai kowa dai assalamu alaikum assalamu kowa ni kai na gyara zama ne zikiri da Allah wa ya samu kenan ni da ne zikiri shi wanda ya samu sallah da zikiri ba ni ko ba ka da shi ne kenan amma ko da ya fita zai so shi ko wani ne wani ba Allah ba ina wancan ba ka ga matsayacin nan ba mu muka tara arzikin na musulunci amma ko ya ce ya fita waje ba ya suka shi kuma Allah ya jarrabe shi sannan ma ba ya rikewa wai yayi shedan ya mata ya sa wani ya lura ilal ligad duka shedan ya mata wahayi wai ta yi bidiya ne wai ta yi bidiya ne wani soyi da zaga da yawa wani irin su yana yana yana magana sai wai gambe shi Allah ga wata ne me hukunci rike tanzi yace in ka rike don ka lissafa adadin zikirin ka ne babu laifi amma in ka rike da sunan ibada bid'a dan Allah ga kace nan wata dini in kai ga don kai safa da jin zikirin ka ba komai amma ai ga sun ibada bidiya to menene kenan sai Allah ya kare bakin sa shi da kansa Allah ya hujja ta kama bakin sa sai yace ba ma bukatan ka rike don yin safa da shi bai samu hadisi manzon Allah ya ce mutum ya zike da dari ba sai ya kira ya kama hadisin sai da kansa yake auzada nace a to ai an wuce ɗari kenan suna da daga auzada an ce da ko milan biyar ɗari ne kenan ko an yi daga daga kada shi daga daga ya kama kan da hujja kenan to aje ya wai mu dawo Allah ce tanzin bid'a ne wajen lissafawa yi ta bid'a ne to me yasa ake yi kawo gushi ka tambaye shi ka ce gobe ka sanar za a yi as-salatu da sa'a da asuba sai ta kace biyar misali sarakota ko misali ga baka haka sai ka yi zamanin zamanin ne ka sanar ake yi in yace ban gobe kai zai sauka za a yi salatu sai za a yi kai fina ki kai fina ki a salatu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kai akwai abu lokacin a to ta ki yi yanzu kai safaro ne sallallahu alaihi wasallam sai dai hana mu yake sanin madadan shi amma ya gane kawai sai Allah ne ke dan ne kawai ya rike shi don ya hana zikirin Allah don in girka je tasbi a Allah zaka yi istifari astaghfirullah to wannan shi dan baya so sai tasbi da Allah ke don ya hana shi istifari kama ko ki ko mu da su ka kuma za ga ta mu da alhamdulillah mun ga wanda ta koyi mu ci da mun gode Allah mun gode Allah Allah ta ga sai mu dade Allah ta mu yi ku sosai mu yi ku sosai na ji dadi sosai na ga dunnan samai ne matasa kuma a rike abun da hamata haka ya kamata a rike a tai ai tai ai tai nuna ke wani mutum mun gode a musu kawo mai da shi shi ba wanda yake so ya ga an ga wanda yake koyarwa kullu abin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da zai bar duniya abin da yake cewa as-sala as-sala as-sala as-sala amma da ya daga labule ya ga an yi sahu sahu ana sallah sai ya ji kamar ya warke ma jin daɗin ya ga an yi sahu sahu a basu ana sallah ya kamar ya warke ma sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba sai ya baka da yazo ya gaji yace ayo ba za ta san zai iya fita ya farke ya ta ayi wai daɗin da daɗin sahu ana sallah na abin da ya ko an koyan nan ya ji daɗi to mu yau shonin mu haka mu ga mu rike irin wannan mu rike hamasar dariƙa mu rike mu ta aikin dariƙa ba har ba ma ɗakun ake cewa mai haushi ko ita haushi da haushi lafiya mai kiyama da wani wasan sallah Allah ya saka da alheri don ka taimaka da wannan aiki Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri akwai ban shi wannan a gwarzo da ya wannan zama na wannan wata wannan zawiya wanda ake ce masa Malam Ibrahim Zabi wanda ke shi ma tsayi da kai wannan haka shi ba Allah ya ji kansa ya sare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ma'aikinsa wanda shi ma'aikinsa kenan Allah ya dinga ga tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wanda suka tsaya kauna ka Allah ya taimake su masu yi Allah ya karfafe su Allah ya wanda duka zabar ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ga Allah yace rijalun sadaqu ma Abdullah alaihi wani mun ga dana mai da ba tsawar da tabdila haka dai kada kullu ga da fiya dan sai dai sai dai sai dai sai dai sai dai wani ya ke cewa ya mutu sai dai mutun ya mutu da haushi amma da maka da barwati Allah ya yi mana Allah ya yi mana ki wannan mu Allah ka rahmata lafiya da ka baka ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina wa barakatuhu wa barakatuhu alhamdulillah bani dan wa alam karim jiru arabi na manta ba kama sunan sa ba mun ji mun an tare da shi kullum sai kuma wannan tafiya Allah ya saka mu da alheri a baka ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna mulawa da Brian ajiyan bauchi barayan ajiyan bauchi muna maraba da kai Allah ya saka da alheri ba tare da kafin ma mu kira malam Suleiman ya zo ya mana an faɗakarwa kan abin da ya shafi muhimmanci haɗi a mahimmancin haɗin kai za mu kira malaminmu wanda muka san shi akan hidimomi na addinin musulunci wato malam kabir al'arabi akar makallawa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الكونين أصابر الفريات على الإخلاص والإنكار نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا وقايتنا ودليلنا ومنتهانا وقوانا محمد العظيم الحاشم الكناني العدناني عليه صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ثم من يومنا إلى يوم الدين ما بعد وكيل ثم دا ثم صورة ثم قروة wadda yake yabawa wadda kullum in zama faɗe shi bisa ladabi na kai ce baƙiyatu masala wa kuduwatu
man kala hamilul ilman wa alamul a'lan wa hamilu liwa'il ilman al-hafiz ibn al-hafiz ibn hafizah أبو البخاري وجدته لنا فريد أثره وزمنه شيخ فاتح حكم القوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحفظه الله وأيد الله شكره shine sayyidi ahmad na tijjani radiyallahu anhu bayan nan masu girma manya-manyan malamai da limamai da mukaddamai da kuma zaratan magoya bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ikhwani zumala'i a talaba na ba da haƙuri da rashin jera sunaye bayan a isu da sunan wakilcinsa da kuma sunan maulanmu kowa ya mun afuwa na tsoron da mu السلام عليكم ورحمة الله muna wa Allah godiya marasa idayuwa kuma muna cike da murna da farin ciki da haduwarmu a nan kuma ina godiya da gayyata ta musamman da aka gwada mun kauna ni ma na zo ne mu sha karan tashi fa wato kasafin lada ya zama ni ma lamba ta ta fito haka ina godiya kan wannan gayyatar sannan kuma ina jinjina mashi wato almujarri malam jundullahi
zaka dama in an ce umaru aka ce huwaimiru aka ce khalidu aka ce huwailidu to in an ce jundu to kuma sai a ce junai to shi wannan lafazin tarjiri na junaidu yana da asali yana da girma musamman a tafiyar mu ta tasawufu da an ce junai ko to kai ka san wanda ya ce so bayan ya kwankwaɗo tafiyar tasawufu ya ce so har kuma ya iso kanmu za ka shi wannan an yi marasa fara tabarrukan da wancan babban junaidu to kuma gashi alamu ya nuna dama da mai kama ake kota yanzu dai shi kushe dole ni ta rediyo ne na makale nake sauraron su sai sa ranar da shi malam buhari ya je zawiya ta tasiri a wannan azumi nake ce kar ma ya gaya mun komi ina ji ina ji dama lokacin ya dace da na rikito da littattafa ina lalleka abin da manya suka nuna mana dama ɗauko a yi saiti don a yi jirkan jagwa a kan makiya mazo ya zama to daidai lokacin kuma da nake iwo nake min kaya to shi kuma malam ne shi kuma lokacin ya sunkuya sai ya zama to ina leka takarda kuma ina ji a rediyo ni ma sai kuma in haɗa ni ma sai kuma ɗaukan sai don haka jinjina gare shi Allah ya waita irin su kuma dan bi sunnar da shi zai bi ya malam ya faɗa cewa matasa an muku kalubale to yana ga shi malam Junaidu kalubalen ai ba na matasa kaɗai ba ne ba shi kalubalen mu ne gaba ɗaya in an duba shekarunsa wanda ka kalubale ne kowa ya yi ɗamara ya loda kuɗi a waya don ya fita daga try again later don wata leta ɗin gabanta babu tayin duniya saboda haka jinjina gari sannan kuma jama'ar musulmi ina so in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un awwalan wa thaniyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka za kuma na kulu salisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan istirja'i guda uku kowace istirja'i kowace istirja'i ɗaya tana wakiltan bala'i mai zaman kansa ne shi yasa a nan za mu an karar da shi abinda nake nufi wahabiyawa sun mai da bauchi garin baje koli wato bauchi sakamakon manya magabata da yawa sun shiga ƙasa wanda suka rage yanzu ciwon kwaɗayi ya yi ma tunaninsu wato cin sari sai aka wayi gari dukkan barnan da ba za a je a yi a bariki ba ba za a je a kunce wannan dilar a bariki garin kazo na zo ba to bala'i da musiba ya sa a kwanakin mun ga a bauchi ana malale marhabin ne da irin wannan barnan wannan ya isa mu yi Allah istirja'i da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja'i na biyu wadda ita ma musiba ce uzuma yadda aka wayi gari jama'an da muka yi tururuwa muka zaɓi muka ƙi mu yi bacci muka ƙi mu yi nazari muna musu addu'a ba mu neme su singil kogo ba wato ita addu'a ɗin free ce free of time without of any single kogo amma abin takai abin haushi abin amai zuciya ya fi tashi wai kuma wa'innan su suke rikida kuma suke dafawa maƙiyanmu maƙiyan manzonmu maƙiyan tasawufinmu kuma a kan idonmu kuru ba kunyan Allah ba kunyan manzon Allah istirja'inmu na biyu ke istirja'inmu na uku shi addini shi ne ya zama idi da kanka kowace consultancy an yi babban kyaure sai ka zo da famiko amma ƙalar lahu ƙalar rasulullah ƙalar ulama shi ya riga ya zama wato ebi da kanka ta yadda ya zama har ma irin su affa fera mushen kare mushen kare a gwallagan mafera har ma da irin su shirbici mushen kare a biki har ma da irin su sauro an yi asarar makamashi wajen gasa ka ba a gaki ɗaya Allah ya saka an yi asarar cefane da markaɗe tumatir an girka ka ba a garo mu ba wai a wayi gari a bauchi ne a bauchi a bauchi wani mutum yake sifantawa jama'ar da suke gabansa da wanda kuma tsautsayi ya kai muka ji ta tsarin midiya wai shi ne in an mafarkanci sayidul wujudi a shakali da sifa da hai'asa ita ce kadai ru'uya sadiqa kuma hannun sa ɗaya ne
ba ma magana hannu ba ai hannu na ƙasashe karama ai ai ai iya da na iya da na ƙa'isu guda uku na ƙasan farko shine bai fito daga tsatson ahalul lahi da haka kuma ki in dai ɗa da sarkin barayi ya haifa amma yayi tsuntuwa ya ɓoye bai ci giya ba ai bai fara komai ba tukuna ubansa mai yanka mutane sarkin barayi mai yanka mutane ya zubar da hanjin mutane kwashe kuɗi to dan ɗansa ya fara da ɓoye abun tsuntuwa
bai fara komai ya ba aka yi da ka ci ya zo ma addini ne wato ba on channel ba ya zo ma addini ne inda ake kama mutum ana kiran wannan wrong way ya zo ma addini by wrong kuma accidentally mistake da haka wani ita ce na kasan da ya kamata ka fara auna dan dai ka shi a gaba ya raka ka jikin buzun babansa ka yafe kakansa baba ina baba ya zanna ya koyar da addini zancen ta kakanuna wala balare da yakan ce mati bature yakan ce non ba kaga na kasan farko na kasa ta biyu yaro ne. ita kuma yarantaka da- da majana tare suke tafiya shi yasa Allah yake ahuwa ma yaro ba a rubuta sayyi'atu da hasanatunsa don lokacin ba complete bane to wannan ka ka- ka- ka- sai ka lissafa daga jin yadda yake magana kamar ya subuto a taragon jirgi kafin da tsaya kai ka san kawai bai yi ke sabu ba to sannan bala'i na biyu bala'i na uku kuma shine dama ubangiji haka ya saba ai sanasmuhu alal khurtum din nan ai ba kadai khurtum walid bin mugira aka tsaya ba la la la la la ai haka ne ta'arifuhum bi sini to haka yanzu an wayi gari sahabi ne girman daraja albarra'u bin azib radiyallahu anhu duk duniya bai da malami sai malami uban malaman farko da ƙarfe sayyidul wujudi karatun da ya koyo na tantance dabban bahiya shi ma sai dama ta samu sai jibin ra'u shi ma na koyarwa kaɗan da ya zo maganan adadin laifuffukan da shugaba lita yake babu amfani a yi zahiya da dabban da take da ɗayan wa'innan ko duka hudu barau ta yi manta a wajen isharan tun da laifukan guda hudu ne sai yi ma almajiran fara na nufin zai kirga sai suna ai bakinsa na faɗan zancen abul qasim kuma to yaya wannan irin hannun abul qasim ne sai kurjinin ma'aiki sai ta zo mai sai ko hannu sai kama ce ya bi a ƙasaru min yi bi rasulillah ya bi a ƙasaru wato yana ba wa annabi hakuri annabin fa baya nan a taki a lokacin amma wai daidai da ya daga bai ma fara idayin ba fa amma sai ya challenging kansa da kansa dai shi ma ake Allah in yayi haka duk duniyar halittar mutane wanda shi yayi haka in dai ba wata waƙi'a ta cinye wata gaba wata almula daga wuta ba to wuta ita ce a dawal asabiin yake ko mawadaci ne mutum ko fakiri ne ko mazaunin karkara gun kasanna ko dan birni ko ja ne ko baki ne ko ya koshi ko ya kwanjani in dai haka to haka ne annabi rahama ne kadai in yi haka a ɗawwalu a sabihi a sabba shi kaɗai ne Allah ya masa wannan to barau ya yi haka sai ya tuna kuma ai ba irin yatsun bai sauke hannu sai kuma ya yi ladabi ya bi aksaru aksaru aksaru min ya bi kenan ya soke wancan misalin yanzu zai ba su nasi shafawiyyar amma magana ishara hannunsa ya yi kaɗan to sai aka samu wani wanda yake da sifan Allah ba ku mu samu sai yake annabi Muhammadu kuma a wannan in an ganshi a haka kai ka tabbatar dai wato in ban da bauchi gafata malam ba na jin yanzu ana yayin irin wannan wato tsantsan tsaban tsagoran fitsara sai abu to amma ba mu yi shiru ba mun hutasar da shehunan nan namu tunda amfanin ma sun haife mu kenan ba amfanin sun koyar da mu ke jiya na faɗa a wajen rufe tafsirin dr sheikh muhammadu kabir najali profeso aliyu sahafi rahimahullah nake in dai irin waɗannan dukkanin in aka haɗa su aka zura su a igiya za mu iya wakiltar iyayenmu da malumanmu da mu yi mazanzalar cin tamarmason makaho kasan kai kake kallo akwai bori a ciki ko akwai bori shi borin ma haƙori yana iya yin ajalinsa dukkanin shi yasa muna rarrakin mutane duk wanda wannan magana duk muhammadi kai yau abin da na faɗa a wajen tafsiri nake duk wanda ya ba mu haƙuri mu daina raddi ma wannan miskini na ce to Allah ya isa mana ba mu haƙuri kawai ka ce mu bari ka cancanci Allah ya to da ka mu ba mu da jari da ya kai manzara ba mu da alƙibla yake ba mu da abin karewa irin kuma shine babban abin talle ba dan ya gagara yiwa ba a'a saboda tausayin wani wanda bai san shi ba shi ma ya samu jama'ar musulmi kun ga wannan istirja'i guda uku dalilin da yasa na yi hutu sai sako guda uku a shi ma a gurguje a yan hakuri sakon farko dai a wannan gari Allah ya kaddara lokacin ina jagorantar sakataren ilimi na jama'a suriya da islami ne sakataren ilimi a wannan lokaci mataimakina a wannan lokaci shine abokina amini na malam mustapha baba ile shine mataimakina a lokaci muka haɗu muka samar ma islamiyyun nan namu manhaji wanda ya dace da turban da muke turban da muke kai don duk ɗan da yake islamiya koyayenmu muna so a yi ƙyanƙyasa a samu irin mu ko fiye da mu to sai gashi kawai a wannan gwamnati an ba mu wani ɗa bawahabi ya aron kujera sai gashi wannan gagarumin aiki da na yi shekara talatin ba kaɗan don an canza mun kujera daga education secretary a riyala aka mai da ni shugaban kwamitin wa'azi da malamai 1996 in ka buga 96 zuwa yanzu shine bari na kujeran da tsara manhaji mun samu 20 da nawa 96 zuwa 2017 shekara nawa 21 to shine bari na kujerar education secretary a riyal amma sai gari an ɗauko wani bawahabi yaro an ebi waɗansu mutane wanda ba su san bambancin dama da hagu na ba in ba a wajen cin tuwo da tsara wai kuma su ne za su tsara wa 'ya'yanmu mutumin da bai kaunanka bai kaunan turban da kake kai bai kaunan dukkan wanda ke jin shi yoko ne kai bai kaunan shi manzon Allah wai kuma shi ne dama ta samu wai zai canza za a yi ma islamiyunmu manhaji to mala in ba bauchi ba ai ba inda ake wannan iya shi mutane suna nan ba su mutu ba ba su kuma ce sun gaji da wannan ba kuma ƴaƴanmu ne a wajen ba ƴan gwamnati ba wahabiya kuma tana da irin nata wuraren da ta bude domin ita ma ta kyan ita ƴaƴa sa karkaru irin ya ita to abin hauki abin takaici shine wato yanzu kenan yaƙi mu shi maye ya lashe baki ya tabbatar ba ma ciwo ba to bari a zo a cinye ƴaƴanmu ko da ƙannenmu da jikokinmu to Allah ya kaddara na shiga rediyo na yi magana mai ƙarfi mai gauni to amma da ke shi wanda ya kafa kwamitin yana da babban malmala a faifayin gwamnati sai aka yi tsoron kara bata makare sai aka girgirda banda aka girbe sai aka saka wadda la yusminu kuma wala yubni yuju to muna so mu ja kowa ya sani ga abin da aka ɗauro ita wannan gwamnati farnanta bai tsaya kawai akan gina wahabiyanci ido da ido ba ta ma ɗaura za ta yi yaƙi da hannayen jarinmu wadda muke sa ran in mun shiga kushewa su ne za su samu tutan tallan manzon Allah to wannan kowa ya sani amma tafiya ta yi nisa mun yi magana da su a wannan shirya Allah cewa su yi rubutu mu kuma mun shiga media kuma mun zauna da nukiliya muna ta gaya wa Allah duk wanda ya daka tsalle ya jirka a makogoron tafiyan mu muna fata ubangiji Allah ya yi mata shan alewar audugan yara ka taba ganin saura ya fito? Na? Ya mutu kisan adawa fa halkare lahum min Haka muna yi yakin hissan wa ma'anar sirran wa jaharan bad'an wa audatan bara mu tsaya. Sako na kusa da karshe jama'a gurguji a yakuri yayin nan na ina Allah ne. To yanzu a Bauchi aka buɗe supermarket wai a rediyo program da 'yan islamiyya musulmi wai amma kwashin da ake yi da ainihin lahu ake budewa a cikin kudade baiwa zai zama inda Allah yake dama an yi saiti tun da ba fito daga wancan korido din ba a riga da an faɗa ya daga hannu shi sama ta ce to ya dace to kun ga wannan maganar in kuna kallanta karama ta fi dukkan abin in dai ba riga ba to ba ta da sa'a cikin laifuka domin abinda al-Imam al-Azam al-Nu'man ibn Sabit wanda aka fi sani da Abu Hanifa al-Kufi rahmatullahi alaihi wanda yake gabar hijira shekara 150 daidai yake da musulmi za a tambaye shi Allah a ina ne yake sai musulmin ke ni ban sani ba Allah nan to ko a sama yake ko a ƙasa yake yake mujarradin wannan amsar ya kwabe mutumin daga musulunci domin ya iyakanci Allah in baya gu kaza labudda na gu kaza to abin da ya mai da shi murtaci ya warware wahayi matsayinka zargarku ya ce laisa kami dalili gari wa huwa sami'ul basir challenging wannan ridda abu wani da yake shi hujjar sa ne yanzu ka isa ka faɗi iyalin da jumbo na ya bara mu ga mahaukaciyan guguwa ba ya bara ka yi gona Allah ya sako ruwa ya zama to wajen fito ya zama fadama ba ai kusa ta Allah kana rayuwa tsakanin murtaddai kuma ba su daina lalata ruwa da sunan alwala ba ba su daina zuwa cike masallaci inda da musulmi ya zo zai tsaya sun ga sun cike wajen da wannan Allah abin ya fuki ana wasa da shi tsautsayi ya sa ma kai hannu da shi tsautsayi ya sa watakila kana da kwaɗayi ya saya muku shayi kasha ai kai da bala'i tara tara Daka jama'a in dai imamu azami ya ga amsan da baka ma ce fa ga inda amma ka ambaci ku biyu wai ka nasarta maka bishire kuma shi ya annahu kana wala makanu kuma fi azalin lamma ne gaba wanda wannan imam azal ke wannan mutum ya yi shi to riddata su a azumin bana kadai riddata su maza da mata musamman jami'an yan bokon ƙasar nan wanda kawai shi wahabi ya gaya mar ka gane sunna shi ke nan ba a ake yanzu tausayin kamar shi mutumin da za ka ɗauko bindiga da tafi kowace bindiga ƙarfi ka zo da la'ajin dunkunansa ka samo mahaukacin da yake kada su cin a hauka wanda a fi tsammanin warkewarsa ka ba shi kula mai bindiga ku ce lo a karanta mana fatiha ba lahani ba ma so mu samu iyaka na amadu a cikin karatu banda al'anta dan babu banda gairin mangaru ba su zo ba ya maka ciwo fatiha ka ce ba ba da samu wakacin nan ya ja ku nama ba da sai dai a raba gado bai da fatiha amma ba waje ya kwace mara kuɗi ya ce je zakai an da sunan shi amma hadisin ainihin Allah albarkan manya da muka bi bana na yi mata zama shida sai da ta tsari na ke kudu wanda ya saurari wannan lakcar yanzu duk wanda ya magana da hadisin ainihin Allah ya tabbata kuburan din jami'i yasa muke roƙon Allah ya ƙara ba mu dama midiya kun ga midiyan nan kun ga midiyan nan da ba na jiniyar da ya yi maganganu a kai nan ne fa ya kamata ya ƙin mai kowa sai ka fita kasuwa idan ne ka sana cikin rediyo kafin ka dawo an mai an manna maka Allah wa kusan ka zama musulmi mijin kafara kuna yayaye su ta wajen ubansu ƴaƴanmu an dawo magana mahaifa kuma su ƴaƴan kafira mutanda kuma bata ma sani ba balle a jaddada mata shi wallahi tallahi duk sufin da yake da kujera ko kuɗi in bai taimaki muryar sufanci a midiya ba to wannan da shi da babu uwan ɗaya uban don yanzu a nan yaƙi a nan ne yaƙi duk wanda ya faru wannan bawan Allah musamman Allah ya taimake shi bayan koyinsa sai da murtike kan zakara duk abin da ya faɗa zai ce ga inda abinda kuma ya gagari su ya'yan inda su kowa ke su ba sa nuna maka cewa kai mutum ba zai minti arba'in yana magana kamar an kwato shi daga bakin karen hauka bai haɗa ka da magabaci ɗaya ba bai gaya maka littafi ɗaya ba ba masnadi ba isnadi babu dalilu ba adillatu ba hujjatu ba hujjatu ni na gaban ne ma nake mamaki zama me suke an daure kai
zare ido ya zama karatu to Allah ya ba zuji hakuri
to jama'a da karshen karshe kuma duka wato mu- mu ce alhamdulillah mu kuma ce alhamdulillah mu kuma ce alhamdulillah yan boko yan siyasa da suka yaudare mu to sun yi nitso a mataki iyansu bai ɓoye ba mun gano mun gan an taya mu gani kuma muna gaya musu na hannu a kasaru adadan wa madada min alwahabi kuma wannan tsarin gwamnati baturen da yake mata cibi a girka gris ya ce mai adadi mai yawa shi ke ɗaukan ƙuri'u majority carry the vote. So we are the majority. And they also, we are the majority. And we are the majority, majority definitely. To za mu yi amfani da wannan yawan namu za mu tuntsuro da dukkan wanda yake kan kujera yake yakan mu ko yake gina masu yakan mu to siyasansa sunanta ajaliya sai dai kuma aljanu ne da su su botin masa botin kati amma inda ya dan adam ne muna gaya musu the time has gone yanzu gari ya waye mun gaji da ɗamara mu jagoranci yaƙi a zo rabon kamammu a ba mu kusurun bawa ai ba da kusurta muka yaƙin ba da yaƙu muka ba mu son dungu don ba da dungu aka yi yaƙin komin san da kake ma mutum ka auna shi me yake matafiyanka maganar na son ka aikin banza ne in dai na gina wanda suke ruguza ka kauna ta zama kaunan banza yana maka son inna ne kaga ita ba aure da ita amma duk ya ta nade musu da sunan so amma in ba da son ka hannun ka kallon sama kallon to mun goma ta inna su kimo mu wadda ina so in gaya mana ba mu da sa'ai ba mu neman kuɗi da inuwa amma lafin ne ya mana yawa mun gaji na? mun gaji a ɗan kofi gaji masu fuskar agwada a ɗauko shagalallu shirgin indo yadda saman yake haka tsakiyar haka ƙasa. a ɗauko zero minus a ɗauko zero plus a ɗauko zero times a ɗauko zero divided by zero kuma a ɗora shi a kan one wannan lissafi ba mu yadda ba wannan ba mu yadda ba to matasa na dawo don su ɗan uwana matasa ko ne zan yi katama don da sunan da shi wakilin maulan mu ne kun ga rediyon nan da ake biyan miliyoyin kuɗi wallahi ko ake haji yanzu ni kamar ni ban san iya shegunin da suka mulmula kai tun daga ran suna zuwa yi ciki har da maulanmu nan a kaduna ya kama kaina kuma ni ne bako farko daga bauchi wanda maulanmu ya yi izini katifar da yake zama ya wuni a falo ni ne dan adam na farko da yake yau a kai ran falo na gagara hawa wanda aka baki umarni ya ga idan gari ya waye maulanmu ya ga ba a kai na kwana ba zai shiga tsari sai je ya kai uzurinsa yace to wane fa ya ki yawo sai ga maulanmu ya fito daga cikin gida yace ni ne na maka izini in ce na maka gizo ne gunda nake wuni ina gana da mutane a kwanin gidan to ni ne na ce ka hau ke na ce an gaba kaga wannan kan ba karatu a ciki amma akwai albarkan tafin mai mu yanzu wahabiya ta fidda tsammani kan kuɗi take zuwa da shi mutum a gaban buzu ka'idar sufanci na farko da mai saukar mana shine man arada an ya kuna hurran lil abadi fala ya hawa ma laysa lahu suka ce yanci ka zama ɗa har abada shine karka hari karka jira karka burace abinda ba na ka bane Daka wahabiya in tana yi safara da jamfa da kuɗi to mu mun wuce ta dan ba ma san wannan kuɗi amma kaga matashi kai kana son kuɗi na gane ka ai kana so abin da ya fito na yayi mashin ne hula ne takalmi ne kana so to kuma suna da kuɗin amma kuɗin sunansa naman kafura kowa ki sai ya amaya to kai matashi ka sani da talabijin da rediyo da ake biya ana so ne a suke ka a maka sane a maka satin da tafi kowace satin Allah sa kai ma ka zauna ka gane mutum ya biya miliyan shida ba dangin uwa tsakaninka da shi ba na baba wai na so ya ci yadda kai miliyan shida a wata goma sha biyu iya auren umman ka ne wannan kauna da gida ta kullo kai bai kamata ka tambaye kanka ba miliyan shida dan kawai ka je aljanna ina jin da ya naman nan ne na jikin kujiya kasan shi mafinci nama ya saya amma ya ƙi yanka ya sa kuji ya kace ka Allah akwai tausayi zai ba mu kifa ya tsaya ka jira karamin nama ya wurga dan ya kamo babban nama haka ne ka ji aranka ka kama manyan nan ka bi karatu don ka tsira daga wancan kujiya karshen karshe kuma maulanmu yana umra kowa ya dai ya ga yadda tsufan bayin Allah kuma da mun yi taro da ku na waliman ya suke shekara casa'in da ɗaya to fa daga yanzu fa shekarun ba fa sauka suke hawa suke amma kowa ji tafsirin maulanmu na bana wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi in dai na ƙaunar maulanmu to ya san ubangiji Allah ya fesa wa maulanmu lafiya usulubin ma usulubin to muna ƙara muku addu'a dalilin muku addu'a Allah zai mana albarka maulanmu Sheikh Ado Musa Balewa kowa ya san shekarunsa da jinyin jikinsa da islayin da ya gani a kashe-kashen da aka masa na dattijansa a gabansa amma duk da haka kun ga ya ja tafsiri yau ya hatama to wannan iyayen ba sai sun roƙe mu addu'a ba in dai mu ta'ya ne ire-iren su da Allah mu ke sa su muna sa su mu ƙara nake miki to na ga malam Naziru ya riga da ya durkusa abin da yake nunawa na cin ya kadada na amma Allah ta dai cikin jabalwalan da ne Allah ta akwai ne ina roƙo kuma Allah ubangiji ya haɗa mu a jannatin firdaus Allah ubangiji ya ƙara wa kima malam bashi lafiya juriya da dukkan su ada wanda suke daddafawa Allah ubangiji ya dafa musu Allah ubangiji ya rabotar da mu rayuwa da mutuwa a gwadadin imani Allah ya karya makiyanmu Allah ya karfafi masoyanmu Allah ya kara man haɗin kai da juriya mu tarewa kanmu bugu Allah ubangiji ya kawo mafita a tsarkake garin Bauchi daga waɗannan wato to irin su kudade a wajen kwaɗayi ka rasa fuffuki wasalamu alaikum warahmatullahi Allah ya biya malam
Allah ya saka da alheri a kan sallahu ɗan uwa matasa ne kunji saboda haka mu yi ƙoƙari mu kare kanmu daga mutane da suke cewa Allah ma ko suna faɗa ko suna faɗa kun su su a islamiya kun suna yin da suke kawo wani sabon abu da suke cewa wani tauhidin kaza kaza kaza ku to a sun ce Allah uku ne kuma Allah ya ce kada a ce guda uku ne sannan sun ɗauki Allah kuma da shi sama tantar wani zuci ko da yake wannan magana a aflatun ko ya riga mu faɗa shekaru da yawa ya ce Allah wani je tunani ya tunani ya duba ya Allah ya ke kafa ganewa shi ya gane duniyar da akwai wanda ya halicce ta daga ƙarshe sai ce wai Allah wani abu ne da yake zaune a can sama yana da cikin sanda to kuma abin da suka dawo ciki ke ma Allah ya tsare mu mata ba a a kuna samu da shi malam Suleiman domin da duniya ko amma don Allah don girma Allah ya taɓaita saboda lokaci ya riga ya tafi sannan kuma da muna roƙon ku da hakuri har zuwa lokacin da za mu yi addu'a saboda mu sankaro biyar banya ne a gaban ku wanda suke gani suke jin daɗi mu kuma ganin ku sankar taki ake sa mana duniya da NPK sabon lokacin da aka sa NPK sai su dawa ya gobe ya daɗa kama ƙasa in ka roƙa sa masa duniya sai ya sake yi sai waye ku saboda haka aka rawa da ruwa muna roƙon ku da ba mu lokaci malam Suleiman bai kuma muna roƙon da jama'a a cikin abin da muka ta faɗa da kanci salamu alaikum
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهلين الحمد لله لا يغني شكر من شكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربك غني حميد سبحانه وتعالى أدبنا بالقرآن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إنما تصلوا فلا تكن كالمراؤون في المجازي لأنهم يظنون بكثرة كلامه يستجاب لهم وإن نور الذي فيك ظلام فظلام الجد كلهم أما بعد السلام عليكم يا أمة الرسول bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga kai halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina gode wa Allah da ya bani dama na samu majalisi tare da shugabanninmu jagororinmu a cikin wannan gajiya ta addinin musulunci tare da yan uwa na abokai waɗanda muke zama da su ubangiji Allah ya saka mana da alheri baki daya ni ba wa'azi zan yi ba duk da dai an ce in yi magana akan haɗin kai to godiya na ga Allah shine duk abin da zan tattauna da ku akai shine malaman nan suna na a wajen sanin kanku ne wanda ya san ni ya san bangare na shi ne bayan na musulunta a wasu lokuta aiki na shi ne kiran wanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci na yi katin katin da yawa irin su ba kata su ba kan da ya kiran soci a kan gaskiya da fata a kan hujja a ko ina ne a arewacin nan na ake ga zuwa kudanci da sauransu muna aiki na da'awa wajen jawo wanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci to amma ni a kullum tun da musulunci shigan sa na yi da girma na na bauta da kan addinin Kirista sosai. To amma a kullum akwai abubuwan da suke daure mun kai a cikin tafiya don haka in na ga malamai a kowane majalisi zan yi karatu ko an ce yi karatu zan yi amma ba zan yi tambaya saboda dalili tarbiyyan da ke cikin musulunci ban shashi da yawa ba tun da karatun na wanda na samu na same shi ne a gaban kiristoci na tafi Egypt shekara na hudu ina karanta kiristiyani da harshen larabci menene matsaloli yaka arewacin Najeriya su karfi har su karfi da mutum ya zama ne da shi ne musulunci to maka dai domin ilimin sani a gidan musulunci domin jawo wanda sai ga an musulmi mu da zuwa ga kiristanci akan haka muka yi karatu to amma bayan na dawo tun da dama an yi karatu gurgudan hali an fahimci abubuwan gurgudan hali musuluncin mun fahimce shi gurgudan hali har ya muka dawo muka karfe shi a bayyana jama'a aka dora ba a cikin masu kira zuwa ga addinin musulunci ne to kaga tarbiyyar da ke cikin musulunci din ba mu same shi ba wasu abubuwa a cikin musulunci mun same shi ba muna amfani da abin da muka karanta ne kawai to shi yasa duk tafiyar da za a yi za ka fahimci cewa wata rana za a je kacin wata al'umma kuna tafiya sai ka ga duk kun tafi a matsayin musulmai masu kira zuwa ga addinin musulunci amma sai ka ga wasu ɗabi'u ya sha bamban yanzu misali idan na saurari duk bayanan da su malam suka yi a nan na samu kishiyoyin waɗannan karatun a wasu wurare kuma na daban cikin wasu mutanen wanda ba su ba lura da cewa ni ba ni cikin wata kungiya ko wani kaza tunda ni musulunta ne in ka ce zo mu tafi da awa ko wani kafiri nake hari shi na sani shi ne kawai zan kira shi a cikin zabura da attaura mu tattauna in Allah ya kaji da shi musulunta to so da yawa akwai wani gari ta san me akwai lokacin da muka je wasu mutane suka musulunta wasu suka koma suka yi wani cewa kun musulunta eh a karkashin zuwa da aka faɗi dukkan waɗanda muka fita da su sai wasu suka ce musu ai a matsayin da kuke babu wani bambanci kun fito daga shirka da zuwa shirka menene dalili saboda wai kalan waɗanda muka fita da su din wato ba ahlus sunna ne suke kuwa saboda haka tun da musu musulunta karkashin ahlus sunna ba abin babu wani bambanci a wannan abin ya dan kawo rudani wanda har sai da aka je a kai da kwamiti a riya ina ga wanda suka sani sun sani aka ruka da aka ji aka dan gyara ne yasa dalilin ina gina ɗaya daga cikin dalilin yasa aka kafa council of dama a cikin jihar Bauchi a wancan lokacin da mana yakubu mai da imam da wani ke jagoranci to wani lokaci a cikin tafiya ne sai in ga musulmi yakan yi aure guda yana wa'azi amma wanda ke kwanderin a cikin awa guda din nan yana kwanjerin da musulmi a awa guda din gaba ne wanda aka bai har da gaba to wani lokaci ni idan na hau abinda nake fuskanta shi ne wajen da ba musulmi kusan karshe na kan ɗauki lokaci a kai tafiyar dare in makabala ya taso a zo a yi makabala wanda ya musulunci musulunci a tashi a haka to wannan abin yakan kullar mun da kai domin ba wai wani ne ya kira ni zuwa ga addinin musulunci ya zama da ni ya karantar da ni musulunci na gane ba a'a karatun da nayi a kan tun a kan na gane cewa eh musulunci shine addinin gaskiya domin dalili a taura da zabura da lijira wanda Allah ya aiko annabawa da shi duk annabawan nan babu annabin da ya da'awa cewa Allah ne kowane annabi Allah ne ya da'awa a gurguje annabi Musa ya yi kira a ce kakkalo kakkalo ba da masu Allah ya ce fada ma ya Ibrahim ni ne ubangijinka wanda ya fice da kasan mabar gidan bauta